أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar yadda yake gudana karatu na ranar surdu a nan masjid sabilul huda gawan katare inda muke gabatar da littafi na muwadda na imam malik dan anis rahmatullahi alaihi da fatan allah ya mana muwafaka a bisa abin da za mu karanta muna wani littafi a cikin muwadda shi ma littafi littafi ne ya yi littahi littahi kuma kowane littahi ya mai babe babe muna wani littahi a cikin littahi muwaɗa muna cikin kitabun nikahi abinda yake nihi nikahi bai babe kenan muna ɓangaren abinda ya shafi aure shi ne a nikah aure wancan sati biyu mun yi babe na nawa mun yi na ɗaya mun yi na biyu yanzu muna cikin babe na uku a wancan satin zan ja baya mai zance abin da ya shafi kaɗi ba ka gani kana so ko mu wuce wani mun zo muka yi bayanin ne eh isti'izan yadda ake neman izini ga wajen budurwa da kuma zawara mun wuce na muna cikin ma ja a fi sadaki wal hiba'i bayani akan abin da ya zo a cikin sadaki da kyauta muna babu akan mi? da saik asada mine sadaki ko haifa kuma muka ce kyauta a wannan mun yi bayanin sadaki ko mun ka hadisi na wanda ya zo wadda ta kakanta gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ya ta ce annabi yana bukata ya aure ta ya aure ta ta yi zama ta yi tsaye ta jima da annabi ya magana ba wannan miji ya magana aka ce ka sadaki ce bai da komi ko annaba ka ce ce ko da da zobanya dai ka kawo a kashe ce zobanya ma bayya a kashe aka ce an aura ma ita da abin da kai da na hada alkur'ani kalkashin wannan ruwaya mai bayani akan sadaki sadaki a mazhaban malikiya muka ce aqallu hurqud dina shi sadaki a mazhaban malikiya sai ya kai rubu dina yan karfin dina kenan sai a auna a yanzu dinari nawa yake kenan yan karfin dinar shine sadaki a mazhaban malikiya kenan aure bai kasa da wannan ba amma da muka ce a sauran mazahib suka ce sadaki bai da iyaka duk abu mai kima an iya yin sadaki da shi wannan kuma shine ma ra'ayin jamhurin malamai amma dai muna zaga a malikiya da ake wa karanta duka sadaki sai ya kai rubu dinar sai ka ga yan kan na dirhami na na dinar in zinariya nawa yake kenan shine rubu dinar din sadaki inda malikiya kenan akalla sadaq labudda ya kone rubu dinar walakin wancan sata a jimi bayani matsala ce amma dai wanda suka ji shi sadaki bayyada yawan shi bayyada adadi haka kuma kananta shi bayyada tsayawa haka dai jamhur suka ji a zan mu tashi ina ga mun kare ruwayan nan zan mu tashi inda yake wa hadisi ne an maliki an yahya ibn sa'id an sa'id ibn musayyibi ina ga hadisi na 1122 a lamba ta ko da yake lamba tana sauyawa yau muna nawa wata muna sundu biyu ga watan rabiu sani shekara ta 1446 zan mu je babe na uku tun wancan satin a wancan satin dalilin ruwa ba a yi ba karatu ko tun wancan satin da ya wuce maka cikin sa babe na uku kenan mu rika kokari muna rike kalamin risas karanyo muna sa alama ina muka tsaya ina muka doka me ake ganewa me ma'anar kalma duk mutum yana sa da data da komi inda ya tsaya da inda zai ci gaba yana haka za a zai ke insha Allah sai ya ce
قال وحدثني عن مالك عبيد الله yace yahya laysi ya bani hadisi an malikin daga malik dan anis rahmatullahi alaihi عن يحيى بن سعيد daga yahya dan sa'id al-ansari عن سعيد بن المسيب daga sa'id dan musayyabi أنه قال sa'id dan musayyab kala yace قال قال عمر بن الخطاب Umar dan Haddab al-Faruq sani hulfa'ul Rashidin Umar dan Haddab khalifa na biyu wanda ake ce mai Faruq yace أيما رجل تزوج امرأة dukkan namijin da ya auri wata mace kenan dukkan ni kai ko shi kowa dukkan namijin da ya auri wata mace kenan shine ayyu marujun tazawwaju imra'atan dukkan namijin da ya auri wata mace to sai aka yi wa biha jununun da ta tare sai a ce mahaukaciya ce sai ga abun an tsakura kenan sai da ta ji an kai ma ita sai ka gani mahaukaciya ce kenan shine wa biha junun kai ka aure da aka je baka sani ba wa biha junun sai aka kai ma tana da hauka ko kuma aw juzamun ko kuma ko kuma tana da cutar kuturta
aw darasun aw barasun ko kuma tana da cuta barasun shi ma kamar kuturta ce cuta wanda zai canza launin fata shi ma shi dai kuturta ne to famassaha to kai yanzu an guga kana da aka kai ma ita tana da ilimi aka ce na farko jununun ko juzamun ko barasun aka ji aka yi aure ta tari to sai ka yi ne famasaha ne sai ya ya taɓe ta kene taɓe ta kene sadi da ita to
falaha sadaquha kamilan to ta ci sadakin ta yi gaba ɗaya in dai ya sadi da ita to ta ci sadakin ta gaba ɗaya
wa zalika li zawjiha gurmun ala walihi amma dai da magana li zawjiha shi mijin da kwai wani haƙƙi da waliyin amarya zai bashi shi wanda ya ɓoye aibun aka yi auren shi miji bai sani ba ita wannan ta ci sadaki amma dai kai da kai alwalancin ka in hakka sani ka ɓoye to kana da gurmun gurmun haƙƙi tara kenan wa'ala wa zalika li zawjiha yana da mijinta gurmun kamar haƙƙi tara ala waliha abusa shi wanda ya walicin auren ya ba ya ba mijinta mun gane to me ke nina mu da matsalar eh ta ci sadaki to wannan malaman fikihu suna ce musu al'uyubu fin nikahi da kuma wasu aibobi wanda ake ce musu a malaman fikihu suna musu babisa al'uyubu fin nikahi ko kuma su musu babi bacin uyubu fin nikahi ko kuma su ce musu asbabul khiyar da kwai aibobi ne wanda yake shaguwa ga ma'aurata ko kuma inda aibi zai zo kai angon sai a baka zai nan imam malik a wannan ruwa ta umar faruk ya ka abubuwa guda uku ya ka aljununu wal juzami wal barasu amma da mafi yawan malamai suna kawo su wannan uyubin da yake raba aure ko a baka zabi suna kasu su hudu ne na ciko hudun shine da'ul farji cuta da ta shafi gaban mace kenan kana iya samun mata wanda ko da yake su can da yanzu ba ɗaya ne ba in su can ne ana samun mata wadda gaban nata a toshe ki ko ko mai warin gaba ko ko mai wani abuwa ita ma wani daina kashe aure wadda ko macen tana da wa Allah wata cuta Allah ya kadarta cuta ta same ta tana ji warin gaba gare ta gaban ta kullun wari yake ko kuma gaban nata a toshe ki kenan shine aibi na kuma kenan kasa aljunun da dabarsu da juzamu sai ka kara aibi na hudu shine da'il farj kenan wannan aibi guda hudu sune uyubi wanda taruddul mar'a ana maida wa ana warware aure amma dai ba haka ba ake warware auren da kwai matakai da tafsilat wanda zan yi sama sama kenan wannan na farko in mutumin ya aure ta da ya san tana da aibin lokacin da aka zo aka baka ita kai namijin ka san tana da wannan aibin ɗaya cikin hudu to wannan idan ta tari baka ce ba a mai masu dakin ko bakai ba tun da ka san abin da ka saya kenan ka san tana da na farko kenan ko to na biyu kuma inda shi la ya alama illa ba da zawaji bai san aibin ba sai bayan an zo an zamna alwali da alwali alwali da alwalin ango da alwalin amarya an zamna an yi fatiya sai daga baya sai san tana ɗaya daga cikin wannan aibin bayan an yi bayan an ɗaura aure an yi komi amma dai bai shiga ɗakin da ba sai a nan ya sami tana da wannan aibin to a nan ya zai nan sai a bashi ne zai zaɓi za a baka kana so da wannan halin a ci gaba a kai ma ita ko kuma yaya in yi tebe su sai yi sai a mai sadakin shi kamilan cikakke na nawa kenan waɗi na farko muka ce mu yi tafsirar ne na farko ne kamar na hukunci ne muke huda na farko ne na farko na farko yanda ya kai angon kasan aibin kai yarda aka yi mai aka aura ma ita nan shari'a ta kada ta na inda sun ɓoye ma aibin ko ita ko ‘yan uwanta sun ɓoye ma aibin baka san aibin ba sai bayan an yi sadaki an yi aure amma dai bata shiga ɗaki ba tana gidansu nan kana da ni kana da zaki in ka ce a maiduma in ka ce a maiduma sadakinka a maiduma in kuma ka ce zaka ɗauke ta haka nan to to in kuma a nan ma kuma in ka san aibin sai bayan an yi auren an yi sadaki sai aka gaya ma aibin ka san aibin sai kai shiru sai da ta shiga ɗaki ka taɓe ta kuma ka ce baka yi raba a nan mata ta sadaki tun da kayi ka sani tun da bayan auren ne an yi fatiya an yi komi an yi sadaki sai aka sai ka sani sai ka ce kai shiru sai da aka kai ta ka shiga ɗakin ta washe gari sai ka ce a a ai ai bai gare ta baka so a nan ta ci sadaki to nan kuma da imam malik kenan zai ƙara ma bayani kuma ai aibin kishi biyu ne kamar da zai ma bayani nan ƙasa kamar da kwai inda shi wali zai biya ka tara ya rama ma inda shi wali ya kasance ubanta ne ko wani wanta ne wanda aibin bai koyuwa a wurin shi ai da kwai aibin diya ai ba ya koyi ko gurin babanta ko gurin wani wanta ko da zai sani kenan idan baba shine alwalin kowa shine alwalin sai ya koyi ma aibin aka je aka yi auren sai da aka je ka sadu da ita sai kaga aibin to a nan ita ta ne ta ci sadaki amma da shi wannan wanda ya alwalanci baba kowa kenan kana da ne haƙƙi na tara shi sai ya biya ka amma da ita ta yi ta sadaki inda shi waliyin ya san aibin inda kuma wanda ya mata alwalancin mutum ne na nesa wani kuzan inta ne ko wani ɗan uwa ne na nesa bai san tana da aibin ba shi kawai an mai ruwa zo ya alwalanci aka ɗaura aure sai da aka je aka samu wannan aibin to a nan shi wannan wanda bai san tana da aibin ba bai da haƙƙi da zai biya wannan angon sai dai ita matan tun da an taɓe ta sai a bata aƙallu sadak sai a ba ta sadakul misil sai a diba tsararta nawa ake ba tsararta sadaki ko kuma a ba ta daidai rubu dina kamar ya ba da misali sadaki jika ɗari da ya ba da sadaki jika ɗari an mai koyi da aka shiga ya ga wannan aibin kuma wanda ya yi alwalanci shi ma bai san aibin ba balle a ce shi ya yi lahin ya biya to a nan sai a ba ta aƙalla sadaki sai a ba ta kamar daidai rubu dina na saduwa da aka yi da ita in an ba ta wannan kenan sai a maida ma kai an gusuran sadakin ka to matsala ne ko don duk shari'a ce waje zana wannan gawa ga nan muka mace ko to wannan aibukun hannu ai suna faruwa gawa ga namiji ko kuma an je a shari'a kuma yadda ake kamar wannan in kamar wani da'in fata abin da ya shayi cuta ce ta gaba ko wani abubuwa in an ga an iya samu magani shi sai a shari'a alƙalai sai su bata kwanuka a ce je kike nemo magani haka kamar namiji shi ma idan ya yi aure da aka je sai aka samu akasi wajen bai iya saduwa da macen in aka ga sak wannan babu ba ya iya ba to wannan zaɓi ake a batar ba su inda aka ga yana iya saduwa da ita amma dai bai iya biyan buƙatar nan ana iya bashi zaɓi in zai nemo magani ana iya bashi ‘yan kwanuka ya nemo magani in ba ka ba alkali ya raba kenan dai wannan aibobi guda hudu su ne suke sa oyugun da ake raba aure kuturta cuta mai canza launin hata hauka da kuma cutar gaba to kaga su su imamu na maliki da suka yi wannan littattafan ai a can zamanin su babu su sida babu su su su su kenan yanzu kuma mun zo kenan mu a zamanin mu irin cuta wanda ba su da magani wanda suke da hallakawa kamar wannan mu ma sai mimi sai mu kara su tunda ai su can da suke da wannan ba san bane da irin su amma da cututtuka irin wannan namu na zamani wanda ana samun maganin su ba su cikewa kamar yanzu cuta ruwan dare ga duniya ya da kowa na ita na zahiri ne kenan wannan ba a sa su cikin uyu wannan kowa ba an ci ba ka cuci mutum don ka aura da tana da diabetes ai wannan kowa cututtuka ne na zamani yanzu wanda kusan majority din mutane duk suna da wannan kenan dai wanda su ne uyu guda uku nan wanda imam malik ya taimaka da da'il farji na hudu sai kuma yanzu in muka bi zamani malaman zamani na su kawai mu'asu sai su kara irin su sida da sauransu to dalilin wannan shi umar bin hadab ya ce ayyuma rajulun dukkan namijin tazawwaja imra'atan ya abu da wata mace ko ya auri wata mace ko biha junun mata tana da hauka ko kututa ko cutar canza launin fata fa masaha sai ya shiga ɗakin ta ya sadu da ita fala hasada ku ha kamila tana da sadakinta cikakke ta ci sadaki wa zalika yace amma dai li zawjiha shi mijin gurmun yana da tara haƙƙi ala waliha absa wanda ya alwalancin amma dai wanda ya alwalancin wanda ya san da ni da aibi to bayani nan aina ya kama asa imam malik ya kama asa na umar dan hadabi ko to zai ƙara bayani falla falla mu gane sai ya ce قال مالك imam malik dan anas rahmatullahi alaihi yace وإنما يكون ذلك غرما zai kasance wannan gurman haƙƙi ne tara ne على وليها a bisa alwalin da ya daura auren
لزوجها ya ba namijin kenan shi alwalin da ya zo daura auren bayan auren ka shiga ɗaki sai aka samu wannan aibin kenan alwalin zai kasance haƙƙi ne tara ne ya ba wa ya ba miji amma dai sai ce ne iza إذا كان وليها الذي أنكحها huwa abuha idan ya kasance waliyuha alwalin da ita macen allazi an kahaha wannan wanda ya aure da ita huwa abuha babanta ne ko kuma wa أو أخوها ko kuma dan uwanta ne to tsaya nan kenan idan ya kasance wanda ya aure da ita babanta ne ko dan uwanta kenan dole ya biya haƙƙi me yasa cewa babanta ko dan uwanta saboda ai aibin iyaka bai koyuwa akan ka kai wa ko kani ai tare ko girma da ita in tana da wani aibi kai ma ka ka sani kenan da wannan aibin kai baba ka sani ko kuma kai wa ka sani sai ka je ka aurar da ita da wani ka aurar da ita wani da wani shi ko bai gane ba sai bayan ya shiga ɗakin ta kenan ita wannan ta ci sadaki amma dai kai baba kowa da kai alwalanci ka san aibi ka ɓoye kai zaka biya haƙƙi ka biya miki mun gane ita ta ci sadaki ina ne ake biyan tare a biya haƙƙi inda ya kasance alwadin baba ne ko dan uwa me yasa ka ba wa dan ko dan uwa domin su ne makusanta ba abin da zai iya koyi musu da ya fita tana karama in bai gare ta kasai wa ya san dukkan wasu tana karama kenan ba wani aibin da zai koyi ba sai ce أو من يرى أنه يعلم ذلك منها aw man yura ko kuma wanda ake ga annahu ya alamu zalika min ha ya san wannan aibin gare ta kenan ya kasance baba kowa ko kuma wanda ake ga ya san aibin ai an samu wanda ba baba ne ba ba wa ne ba amma dai ya san iya tana da ni tana da aibin yaje kuma duk da wani yayi ya aure da ita kenan wannan sai ya yi muka ce sai ya biya mijin haƙƙin shi amma dai ita ta ce me ta ta sanaki sai ya ce فأما إذا كان وليها الذي أنكحها ابن عم أو مولى ba amma idza kana amma idan ya kasance waliyuha alwalid allazi ankaha wanda yazo ya aurar da ita ibn ammiha dan amminta ne ko zai ita ne ko au maulan ko kuma majibincin al'amarin ta ne ita baiwa ce kuma wannan eh, shine mai gida kenan shi ma san aiba au أو من العشيرة ko kuma ɗaya ne daga cikin dangi daga cikin fami ne wani ya je alwalancin
ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها wanda ake ga bai san wannan aibin ba kenan ko kuza kowa ko mai gida da bai washi ko kuma ɗaya daga cikin fami wanda ake ga aibin nan bai sani ba shi ne je ne ya aure da ita ya za ya nan فليس عليه جرم to wannan bai da wani haƙƙi ba sai ya biya tara ba tun da ka je kawai a unguwa ne aka ce zo kai alaulanci a fami ana aure ka zo kai alaulanci ko kuma kai kuzan ne ko kuma kayi nisa ko a gidan sarki ne aka taje aka aura mata duk ba ku san aibin ba ka gani ba sai ka biya tara ba sai ce وترد تلك المرأة ما أخذته من الصلاة wa taraddu tilka almar'atu ita wannan macen da aka aurar da ita da aibin nan sai ta maido sadaki sadaki sai ta yi wa sai ta maido a ango shine wa taraddu ta maido tilka almar'atu wannan macen ma ahazatuhu min sadaqiha abinda ta doka ne daga sadakin ta amma dai ba an bar ta ba haka sai an bata wani abu me za a bata ويترك لها قدر ما تستحل به wa yatruku laha sai a bar mata kadar ma tustahallu bihi gwargwadon yanda za a halatta ta kenan aqallu sadaq kenan an biya sadakin samin ko dai samin in an maido sai a bata aqallu sadaq kenan tunda ya saji da ita kenan tunda ya saji da ita ai ta ci wani abu a cikin sadakin sai a bata aqallu sadaq shine kadar ma tustahallu biha sai a bata rubu'u dinar kamar aqallu sadaq mun gane na to me ke hukuma na matsala da muka hudu ai hukunci ne da ana tambayar yau da gobe me muka hudu fatawa da muka hudu nan matsaloli da muka hudu wannan zan matsaloli da muka hudu a nan mu bi layi kowa hudu ɗaya da zancen muka ce aure ko wannan darasi da muka yi wannan asar guda biyu aibobi wanda in aka aure mace da su ana warware aure muka ce aibobin na imam malik ya kawo guda uku ana ya kawo ma ajununu da juzamu da baras da hauka da kuturta da cuta mai canza launin fata muka ce sauran malamai sun kara da'il farshi cutar gaba ana samun wata mai warin gaba ko kuma gaban a doshe ko wani abubuwa ne wanda zai hana a da ita kenan wannan aibobin guda hudu su ne aibobi wanda suke kawo a ba miji zaɓi na farko muka ce eh tana da wani hauka ko wani borin jiki ko wani mai aka koyi maka aura ko kuma tana da kuturta ko kuma tana da cuta mai canza launin fata ko kuma tana da da'il fari tana da warin gaba ko gaban adoni ko wani abuwa irin wannan to sai aka zo aka aura ma aka aura ma kenan muka ce ana baka ne zabi amma ne da ake za baka zaba muka ce da kai matakai matakai na farko muka ce kan ayi aura kan ayi auren ko kuma matakai na farko an yi sadaki an ɗaura aure an yi sadaki an ɗaura aure kan ka je ka sadi da ita ta tare sai ka gano wannan abubuwan ɗaya cikin hudu a nan ya zai ka gano a nan namiji ya da zai in ma ya yi ra'a ci gaba in ma a mai da mai sadakin shi kamila a nan ne kenan a nan inda ya gano bayan an ɗaura aure amma dai bai saji da ita ba sai gano tana da aibu na ɗaya cikin hudu kenan nan yana da mi zaɓi in ma ga sadakin ka ka biye ta rige in ma kuma na rungu kadara a kata kan to na biyu inda sai da aka ɗaura auren ka je ka saji da ita washe gari sai ka gane ɗaya daga cikin aibun nan nan shi ne ke da bayani bayani na farko anan wanda an ɗauro ma ita gata ka je baka gane duk baka san ba tana da sai washe gari ka gane tana ɗaya daga cikin wannan aibin to da ka gane ɗaya daga cikin wannan aibin imam malik ya ce nan kana da zaɓuɓɓuka nan ma na farko da kwai ita dai macen ta ci sadaki ita macen ta ci sadaki ana ka sami da ita ita ta ci sadaki to tun da an sami da ta ci sadaki ki imam malik ce sai a diba ni za a ji ba wane ne ya yi alwalancin idan ya kasance wanda ya alwalancin babanta ne ko wanta ne ko wanne dan uwanta wanda ake ga ya san tana da aibu kenan shi wanda ya alwalancin baba kowa wanda ake ga ya san tana da aibu ya boye aibu ya ki gaya ma aka yi fatiya aka tare to nan ita ta ci sadaki amma dai haƙƙi yana kan wannan alwalin sai ya biya ka shine gurmuna mun gane na ko to na gaba kuma inda shi wanda ya alwalantin bai sani ba sai bayan ta tare da aka zo shi ne cima wanda ya alwalantin anan zai kasance kuzan ne ko wani daga cikin fami ko wani a unguwa ya alwalantin bai san tana da aibin ba sai da aka je da sai kai kaga aibin nan kenan ta ci akalli sada tunda an kwanta da ita sai a bata akalli sada kamar akalli sada kenan sai a bata kamar rubu dinar kenan kadan in sadaki sai bata in san min sai bata wani dan min na akalla sadaki kenan mai sauran sai a mai dama anan ko babu tara ko biyan haƙi a alwali tunda shi ma bai sani ba in kuma kaso anan sai ka rungume ta da mi da kadar ta zama to kenan ina ne za a mai dama sadakinka inda inda alwalin e za a biya haƙi inda ba a yi fatiya ba ne da kawai da kake da garanti inda kai ba kwanta da ita ba inda an yi fatiya an yi komi kai baka sami da ita bai kaga ayi ba nan shi ne bai da problem nan sadaki ka zabe dama amma dai idan ka sami da ita ita kawai ta ci sadaki sai dai nan da yake da bayani ta ci sadaki amma duk da wannan shi alwali yana da tara in ya kasance ya san ya san aibu in bai san aibun ba bayyana tara amma da sai a ba ta akallu sadaki sai ka rike sauran kudinka kenan aibin kuma suno ne su hudu ne muka ce amma dai can da aka yi babu su sida su waye kenan yanzu malaman zamani za su yi bincike shiga an sa ta ko ba an sa ta ba amma ne nan wannan aibin guda suka hudu to kuma muka ce wannan aibin kuma hallu su aibin nan kuma haka suke hawan wa namiji shi ma wajen da'in farji shi kuma namiji shi ma haka ake ba ta zabi sai dai wajen namiji wajen shi gaban namiji mataki-mataki yake da kwai da kwai inda kwata-kwata bai wannan kwata-kwata bai daman ne an sani raba zai to wata da kwai inda gaban yanayi ya kasance innin ne mai karamin azzakari shi na cewa innin ko kuma innin ne bai iya biya mata bukata ko kuma bai kaza bai kaza to wannan malamai suka ce ana bashi ya nemi magani in ya iya nema ana bashi har shekara guda ya nemi magani in biya neman magani a nan in ta ga cutuwa za ta yi saboda bai iya biya mata bukata na maraba aure yake wajen namiji a takaitar takaitar da ke nuna suna ake sai musu uyu bufin nika aibobi waɗanda suke cikin aure ko aibobi waɗanda ake ba mace ko namiji zaɓi an zamna ko ba an zamna ba sai ci
قال حدثني عن مالك عن نافع أن ابنة عبيد الله بن وحدثني عن مالك عبيد الله يتي يحيى ليس يبام حديثي دك إمام مالك عن نافع دك ما دك منافع أن أن ابنة عبيد الله بن عمر إيي عبيد الله دم عمر وتمت يتي أن ابنة يا توا عبيد الله عبيد الله عبيد الله دم دم عمر kenan ita wannan eh jika ce ga ga Umar dan Haddad to jika wa ummuha bintu zaid ita kuma iyai wanda muke zama idan ci akan ta ita kuma uwarta uwarta iyai zaid ce wanda zaid zaid dan haddani kenan ita iyai da zama idan ci akan ta nan iya ce ta ubaidillahi dan umar umar bin haddab kakanta ne uwarta kuma iyai zaid ce bintu haddani ya akai kanat تحت ابن لعبد الله بن عمر ta kasance tana kalkashin dan abdullahi dan umar kenan dan abdullahi dan umar ya aure ta shine ta hata tana kalkashin dan abdullahi dan umar kenan dan abdullahi dan umar ya aure ta ta hata tana kalkashin shi kenan ya aure ta ya aka yi famata sai ya mutu wane dan dan abdullahi dan umar wanda ya aure ta ita wanda ya race ni sai ya mutu amma dai da ya mutu ولم يدخل بها bai shiga ɗakin ta ba an yi aure ne ba a tare ba sai ya mutu kuma wa ولم يسمي لها صداقة kuma ba a ambaci sadaki ba aure yana da rikici ko an daura auren auren ba a ambaci sadaki ba kuma bai shiga ɗakinta ba kenan bai sadu da ita ba sai ya mutu to tana da sadaki tana da gado tana da kaza shine yake tambaya kenan nan kan mu ci gaba kusan da kai auren da ake yi wanda ba sai an ba sai an ambaci sadaki ba ana aure ba a ambaci sadaki ba a fiqhu ya sunan shi ya suna shi auren da ake a zo alwali ta ga iya kana so a ce an yarda an baka ba a yanke ba sadaki ka zani daga ba za a yanke wani ya suna shi nikah a wani ila ajal ne ai wannan an yanke dele ne aka baka nikah tafawit nikah tafawit ko nikah tafawit wanda nikah tafawit wanda ka gani kana so an yi mara ya sun gane ya gani yana so an ba shi amma da mara ya sun ba cewa masa laifi ka gane amma da ya yana zai biya ne sadaki shi ne ake ce mai da kahal ta kawai ke na zaji haɗin ta tare ka ba ta sadaki to aka samu aka ce waje rikici aka yi ga taba ta shara ka ba ta ita tana gaji ka ɗari biyu za a ba ta sai ka ba ta hamsin ya za shara an ka ta kawai nan malamai suka ce sai a diba sadakul jizir sadakul misal sai a diba sadakin tsararta in abin ya kai rikici kamar yanzu ka zo ka kamar yanzu malam usman ya daurawa ya yi alwalarci ya daura malam ya sun iya amma da aka yi nikahun tafawai ko ba a baci sadakin ba da aka kare auren da aka jama da ya tun da ya zo ba da sadaki sai ta ce sadaki ya yi jika rubuɗi na da wata jika shi da da wata ta ce ya yi ta ki amsa kuma an zo shari'a ya zai kenan sai aka ce sai a diba sadakul misil sai a diba sadakin tsarata yayin sadakin tsarata sai a kalli gidan ai an aure da yayin da kokanninta nawa aka basu an aure a famin an aure kuzin ɗinta ko wani mai nawa aka bata in karatu take ji ta sabka an aure da wata wadda ta sabka in yan jami'a ce ta yi lisan sai a gawa tsarata ita wadda ta yi ta yi lisan nawa aka bata ta gida kenan sai a jiba sadakun misil kenan ina da za a jiba sadakun misil inda aka yi mai gaddama amma ne ba yi gaddama ba nikahin tafi jiya zai sai ba ta abin da ya gaddama a wuce gudu kenan dai wannan aure wanda ba a ambaci sadaki ba aka yi shi shi ne malamin fikin suke cewa nikahul mi tafawil ko to kenan shi ne shi wannan dan abdullahi bin umar yi an mai nikahi tafawil kuma yi mi famata ya mutu kuma da ya mutu lam lam ya dukul biha bai shiga ɗakin ba an yi auren ba a ambaci sadakin ba ko bacci wannan bai shiga ɗakin ba sai ya mutu to ya za a yi
fabtagat ummuha sadaqaha bukaratu fabtagat ummuha sadaqaha bayan ya mutu sai uwar ta biyo sadaki sai uwar ta zo gida ta ce a ban sadakin diyata shine fabtagat ummuha sadaqaha sai uwar ta zo ta biyo sadakin diyata sai aka yi mi faqala abdullahi bin umar sai abdullahi dan umar dan hadabi cewa uwai laysa laha sadaqun ba ta da sadaki tunda ai ba sadi da ita ba ta da sadaki to jika walau kana laha sadaqun sai dan umar ce da dai tana da sadaki lam nusifu wa walam lam nuzlimha nuzlimha da har tana da sadaki a shari'a lam numsiku da bu ma rike ba sadakin walam nuzlimha ko ba ma zalunce ta ba akan ya mutu ba mu hana ta sadakin to ya kai fa'abat ummuha an taqbala dhalika fa'abat ummuha hi uwar ta kiya ta yarda da wannan tace a dole an ba ta sadaki shine fa'abat ummuha sai uwar ta kiya ta karbi wannan abin da aka gaya mata to ya aka yi faj'alu bainahum zayd bin thabit to lokacin duk da sabai ko fa ja'alu bainahum zaid bin sabit sai aka ce zaid dan sabit yayi shari'a kankanin su kenan zaid dan sabit yayi shari'a tsakankanin dan abdullahi dan umar da wannan yarinya da uwarta ita ta ce a bata sadaki shi abdullahi dan umar ya ce babu ta ce bata yarda ba sai aka ce to zaid kai ne babban sahabi a lokacin nan ish shari'a kaga ya ne za a yi ta ci sadaki ko bata ci ba amma dai an yi aure ne bata tare ba ba a tare da ita ba mijin ya mutu zaid sai ce ni faqada an la sadaqa laha zai da ɗan sabitin ma sai shari'a ya ce batta da sadaki
wa lahum mirath walaha miras amma dai zata zamna ta wa wannan miji idda kuma walaha mirasu tana da ne tana da gado mun gane ya ne wannan mas'ala amma dai a mas'ala ce khilafiya ya ne kina ya ne mas'ala na wannan mai data ya ne aka yi eh eh ba tilla mata ce mace ce mace ce aka aura ba a mace sadakinta ba sai mijinta ya yi ya rasu bai shiga ɗakinta ba kenan shi ne uwa ta zo gurin gurin amsar sadaki sai shi abdullahi ɗan umar ya ce ba ta da sadaki ya ce yaya ta ce ba ta yarda ba ta koma aka kirawa zai ɗan sabit zai ɗan sabit ma ce ba ta da sadaki amma dai tana da tana da gado amma a malikiya haka ne amma dai hannafiya da ahmad sun ta yi a kan sadakin mata na sun ka hadisi da hujja karara wanda daga cikin malikiyan ma ibn abdulbar ya ce yana ga shi ma ya bi nan kaga da ibn abdullah ya ce ihtalaf fi hadhihi mas'ala as-sahaba wa man ba'dahu kenan cikin wannan mas'alar sahabban kan sai sun saba illa anna aksar sahaba annan ya ce aksar sahaba alama kalahu ibn umar wa zaid bin sabit wa ruwa zalika an ali bin abi talib wa ibn abbas amma da yace mafi yawan sahabbai sun tayi akan wannan fatawar ta abdullahi dan umar ali bin abi talib ya tayi akan ta abdullahi dan abbas ya tayi akan ta amma dai sai yace amma ibn mas'ud amma abdullahi dan mas'ud fa kana yaqul ya kasance yana cewa la hasadakum misliha wala hal mirasu wa alai hal idda shi abdullahi dan mas'ud ya fatawa yace tana da sadaki sai an bata amma da za a diba ita ma a bata sadaki mislaiha kenan sadakin tsararta kuma wala ha miras tana da ni gado wa alai ha idda kuma ta idda to shi dan mas'ud idan huje shi dai ka wannan kenan shi ma dan mas'ud lokacin da aka zo aka mai wannan fatawa aka mai irin ta sai da ya shiru tunda kun san su sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai can can can can ko ba zamani ne ba namu ne yanzu wanda daga an yi addu an yi rakodin shi an iya faɗin abu wani sahabin bai na ko ana yin abin wani sahabin bai garin ko kuma a zo a yi shari'a gaban annabi ba da hukuncin wani sahabin bai na ko ba abu ne wanda ake rakodin komai da wannan abdullahi dan mas'ud ma da aka zo aka bai irin wannan tambayi shi ne yake cewa ja'a rajulu ila ibn mas'udin faqala wani namiji ya zo gurin abdullahi dan mas'ud ya ce inna rajulun minna tazawwaja imra'atan wani daga cikin mu ya auri wata mace walam yufarridu laha amma dai bai yanke mata sadaki ba ya kenan tafawuko walam yajma'aha kuma bai saji da ita ba hatta mata hayyar su sai aka zo aka tambayi abdullahi ibn mas'ud aka ce ya za'i faqal ibn mas'ud sai annan abdullahi bin mas'ud da farko sai ya ce ma su dinta an shay'in munzu faratu nabi sallallahu alaihi wasallama ashaddu alayya min haza tun in rabu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a tambaye ni ba wata tambaya mai tsanani wadda ta dan rikita ni kamar wannan fatawar da kuka muku is'alu gairi ku je ku tambaye wani daban yace ba sau ma da zace mu da farko ake ji da mas'ud ba tare da dufi hashar aka yi wata guda an rasa yadda za a yi wannan fatawa ana jebe zuwa wannan fatawa wa ƙaru sai suka komo suka cewa abdullahi dan mas'udu man nas'al wa zan mu tambaya wa anta jillatu ashabur rasul kai kuma kana ɗaya daga cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi hazal balad a wannan gari fa qala sai abdullahi dan mas'ud yace sa aqulu fiha bi ra'ayi to zan wada ra'ayi na fa in yakun sawaban in ya zanto daidai ne fa min Allah to Allah ne mun gaban taka wa in yakun ha'an in kuma yazo ra'ayin na kuskure ne fa minni wa min ash-shaytan wannan daga gare ni sai ce arana ha baharun nisa'iha ina ga abata sadakin tsarata ya hudu wannan ko sai ce wala halmira su kuma tana da gado wa alai hal idda kuma tana da idda ta mamaci ta sai aka tsaya haka ana tattauna magana a gurin faƙala nasu min ashijau sai aka samu wani namiji daga ƙabilar ashijau an suka zo da suka ji labari wata ƙabila wadda ake ce wata ashijau da suka ji ana wannan matsalai sai da gauga suka zo gurin abdullahi dan mas'ud sai suka ce na shahadu mun shaida anna rasul sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kadabi misali da zai kadaita yayi hukuncin da kwatamcin wannan abin da ka faɗi fi imra'atin minna a cikin wata mace a ƙabilan yuqalu laha sunan macen har suka wuce sunan macen sai suka ce yuqal laha mace ana ce mata barwa bintu washiqin annabi yawa wata mace yanda aka irin wannan ita ma aka aure ta ba a mace sadakin ba mijin ya mutu annabi ya mata hukunci yace tana da sadaki shine ya ita macen barwa bintu washiqin qala sai yace fa ma ra'aytu ibnu mas'ud fariha bi shay'in muslima fariha yawma yasin abdul mas'ud abdul mas'ud sai shi dadi kenan ya samu kulsha abin da ya ya zo daidai da wani imam ahmad da abu hanifa da sauransu sai suka hau wannan hadisin na wata mace wata mace barwa'u bintu washiqin barwa'u bintu washiqin ita barwa'u bintu washiqin ita ma an mata irin wannan auren kuma wannan ruwaya ta zo a tirmizi da abi dauda an mata irin wannan auren amma dai annabi sai ya ce laha sadaq annabi hukunta tana da sadaki kuma ta yi idda kuma tana da gado amma da amalikiya sai muka ce bata da sadaki amma da mazhaba hanafiya da ahmad sun ji sun bata amma da kuma mazhaba su zai kari saboda nesa gundarin hadisi ne ga al'umma wanda abin yawa kana a garin sun zo sun ce an yi wannan hukuncin a gabanmu kenan dan wannan a nan mazhabai ahmad da hanafiya sun yi ƙarfi da su su rike nassi na hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan nan zama gane a malikiya bata da bata da me saraki amma da tana da gado da idda amma da hanafiya da Hana- da ahmad sun ji akan tana da wallahu ta'ala sai ya ce
قال حدثني عن مالك ubaidillahi ya ce ya hayya laisi ya bani hadisi daga maliki dan anis أن عمر بن عبد العزيز umar dan abdulaziz wanda ake mai taken hamisu hulfa'ul rashidin a jerin gwano na halifofi na bani umayya shi umar dan abdulaziz ce mai ake halifa na biyan saboda a adalci ba a samu ba halifan da ya adalci bayan hulfa'ul rashidin kamar shi don wannan sai aka ce mai halifatul hamisu halifa na biyan amma dai a jerin gwano ba shi ne ba na biyan dan adalci babu kamar sai ake ce mai halifa na nawa na na biyar to shi ne nawa ne umar bin abdulaziz umawiya ma'awiya je ka to zana je ka zana bayan hulfa'ula shi ne bayan mu hulfa'ula shi ne sun kare ma'awiya bin yawa hasan hasan ma'awiya bin abi sufyan yazid dan ma'awiya ma'awiyar bin yazid ma'awiyar sani marwan dan hakan abdulmalik bin marwan walid bin abdulmalik suleiman bin abdulaziz eh tukwana umar bin abdulaziz yana shi na tare ne a bani umayya sai da halifa takwas suka yi a bani umayya shi umar bin abdulaziz ya zo da tara amma dai a adalci sai ake ce mai hamisu gulfa'o na shirin don ya yi adalci sosai to sai ce anna umar bin abdulaziz cewa daiwa umar dan abdulazizu كتب al- kataba في خلافته إلى بعض أماله kataba yayi takarda da kire kataba yayi da kire kenan takarda fi khilafati a zamanin da yake khilafa yake shugaba illa ba'd ummalihi ya aika shashin gwamnonin shi ummal kenan gwamnonin shi waɗanda suke karkashin shi kenan ya doka ce ya rubuta ya aika wa gwamnonin shi kama a wata matsala ce ta aure ana yawan yin ta sai ya yi dokai daga khalifa sai ya aika duka gwamnoni ce ga yadda za a yi ya ne abin أن كل من اشترط منكه dukkan abinda mai aure ya shar'anta من كان أبا wanda ya kasance baba ne أو غيره ko kuma ba baba ba من حباء na daga kyauta a sa a ba matai أو كرامة ko kuma karama ko kuma a bata wani abu dai mai girma فهو للمرأة to wannan abin zai kasance ga matar auren ce إن ابتغته in dai ta nema a bata me ke ne anna kullu mashtaratal munkihu dukkan abinda wane mai aurawa ya shartanta dukkan abinda mai aurawa ya shartanta anna kullu mashtaratal munkihu dukkan abinda mai aurawa ya shartanta man kana abban wanda ya kasance baba yanzu uba ba shi yake wa ɗaya shi alwalanci ba to da aka zo ga yanan malaya sun zai ba da ɗaya shi da zai ba da ɗaya shi zai alwalanci sai sharɗanta wajen sadakin sai ce to za a ba ta sadaki amma dai baitin sadakin nan sai ka saya mata kasa sai ka saya mata windi misali eh yanzu wai eh sai ka saya mata windi sai shaɗanta ce sai inda haka za a yi auren tun ka ba bayan auren ba ba bayan auren ba inda gayanin mala ya zai ba da shi an zo za a ba da sadaki sai shaɗanta ce na shi amma dai ni da shaɗi sai kai da zan ba da ɗiya ka sa mata kaza shi ne misali ce ka sa mata wundi ko ka sa mata ordinator ko sai ka ba ta kare kai ka sa mata kare eh yau da kawai kawai ka wata ayi kenan ai aimi kenan shine kul anna kullu mashtara al munkahu dukkan mai abinda mai aurawa ya shakata kenan abinda alwali wanda zai bada iya ko wanda zai waliyantin sai zo shakanta gurin ba amsar sadakin yace sai an bada kaza ko sai an yi kaza to ya ne wannan abin amma da yace man kana abban au gairu wanda ya shakanta abin ya kasance baban ne ko kuma wani ne wanda baban ya wakilta ya alwalancin na daga hiba'an kyauta ko wani girma fa huwa liman a wannan macen nata ne daga ta nema sai an bata ba na uban ne ba ma alwali kenan misali shine nan da aka zo gurin auren ta sai shi alwalin ko baban nata ya shaddanta to na baka ita akan sadaki jikka ɗari amma dai zaka saya mata wundi ko ordinator to wannan din da ta nema sai ka bata tunda an yi sharaɗin shi tun gurin gurin ɗaurawa amma ne ba abin da aka yi ba ba abin da aka yi ba bayan ɗaura inda za a amshi sadakin a nan ne aka sa sharaɗin sai ka bada to wannan yana nan radda ta ce wannan abin take so sai ka bada kuma shi ma sai suka ce a gaba yana bayani yana ɗaukar matsayin kuma to ina in aka watse ba a yi auren ba baka tare da ita ba sai ka ce ka watsa auren to shi wannan ya za a yi da shi sai ka ba da rabin shi mun gane in ka wasa aure yare ake bada in ka saki mace baka shige da ta ba fa nisfu ma faratu ko to shi ma abin da kai alƙawari zaka bada sai aka watsa shi ma nisfu ma faratu sai ka bada rabin shi yana shine wannan Umar bin Abdul Aziz a lokacin kamar mutane suna yin sharaɗi ga mata za su ba su garka za su ba su kaza za su ba su garkar dabino kuma bisu wannan abu kenan sai takarda zuwa umar ɗin shi duka gwamnonin shi ya ce duk auren da aka yi da sharaɗi tun gurin ɗaura auren amsar sadakin mutum ya yi sharaɗi mai aurawa ya yi sharaɗi za a ba da kaza kai kai da aka ɗaura auren to wannan haƙƙi ne tilar da ita mace ta ce a ba ta abin ba ta zai yana shi ne fahuwa laha fahuwa limar'a wannan abin ya kasance nawa na mace in ibtaqatuhu hal a lokacin da ta ta tambaya mun ci gaba kuma da kenan saboda ruwa ba a ji sosai doka ake masu ji kuma daga hanyar dokan jiya ne kenan sai mu tsaya daga nan sai a sa alama kenan idan Allah kai mu satin gaba da rai da lafiya sai mu tashi kala ya kala malik almar'atu yankiha abuha wa yashrifi sadaqi alhiba'u yuhba bihi in mata sai mu tashi ne insha Allah da fata abinda muka karanta Allah ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana sayiban nafi'an Allah ba mu ruwa mai amfani Allah ƙara ruwa mai amfani hawalaina la alaina alal akami wadda ra'ibi wal minini adai ba mu yi ta ba Allah kai ruwa mai duwatsu ko da tunnai subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk kenan ruwa da yin ruwa kenan zamu tsaye da karatun sai Allah kai mu satin gaba